أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك بركة مدساتها أو أن مسلاتي ميتان البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء تكراتم منا عمدة الفقه ولفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na 28 a cikin karatun wannan littafi muna hudu ga watan rabi'u sani hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan goma a kalanda bature 2024 idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan sujada ta rafkanuwa kamar yadda malam ya koro mana bayani a yanayika ko a lokuta wanda ake yin sujada ta rafkanuwa ya ce ma ya kasance an yi ƙari ƙarin wani abu daga cikin jinsin sallah idan ya kasance ba a cikin jinsin sallah ba ne ba inda ya tsawaita to sallah ta riga ta lalace amma dai idan aka taƙaita shi ta kan yi sallah ta daidaitu ko kuma ya kasance a yi rage ma ya kasance ragi na daga wajiban sallah ko rukunin sallah ko kuma sunnoni wanda suke mu'akkadai ko kuma ya kasance mutum ya yi shakka a cikin sallar shi sai yau malam zai kawo mana bayani akan babi wanda zai mana bayani akan sallah ta tatawuri sallah ta tatawuri sallah ta nafila kenan kamar yadda muka saba mu karanta bakin sannan mu zo mu sharhi yake cewa wahiya ala khamsati abdur salla wahiya ala khamsati abdur ahaduha as-sunan ar-ratiba وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه أشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكاد وهما آكدها ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل وكذلك ركعتا المغرب الضرب الثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشر وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنط بالثالثة بعد الركوع الضرب الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من النهار والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القائد على النصف من صلاة القائد الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع أحدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان والثاني صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس شمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إذا أحبوا إذا أحب إذا أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات الثالث صلاة الاستسقاء وإذا أجدبت الأرض واحتسب المطر خرج الناس مع الإمام متخشئين متبذلين متذللين متضرئين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرضيتهم ويحول, ويحول الناس أرضيتهم وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ينفرضوا عن المسلمين الضرب الخامس سجود التلاوة وهو أربع عشرة أربع وهي أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويسن السجود للتالي والمستمتع دون السامع ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم na tunanin karatun namu yau ya yi yawa sai dai maraba shi gida biyu da bayanin yana da yawa wale yake cewa hiya ala khamsati adrubin sallah ta nafila koma bayan sallah ta farilla ana iya kasa su kashi biyar yace na harko a sunanun ratiba shine sunnoni wanda suke ratibai abinda zaka fahimta a sunnoni ratibai sai ya kawo mana hadisi abdullahi bin umar yake cewa wannan sunnonin ratibai sune ashru rak'atin sune rak'o'i guda goma hafistuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama na hardace su daga gun manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi raka'ataini qabla az-zuhr raka'o'i guda biyu kamun sallar azhar wa raka'ataini ba'daha raka'o'i guda biyu bayan sallar azhar wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi raka'o'i guda biyu bayan sallar magriba a cikin gidan shi وركعتين بعد العشاء في بيته ركوي غدابي bayan sallar isha a gidan shi وركعتين قبل الفجر ركوي غدابي kamun sallar alfajr Abdullahi bin Umar yake cewa haddathatni Hafsa yar uwata Hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama uwan mummunai ita ta bani labarin wannan take ce mun anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kana idza tala al-fajr ya kasance idan al-fajr ya keto azzana al-muazzinu mai kiran sallah yayin kiran sallah sallah rak'ataini sai sallaci rak'o'i guda biyu yake cewa wa huma akaduha wa innan akaduha yace lalle rak'atan al-fajr sune sunnoni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lazumce su wurin aikatawa kenan su ne sunnoni wanda suke mu'akkada ya ce wa yi su habu takfifuhuma ana so idan mutum zai sallaci rakatan fajir ya takaita su wa fi'iluhuma fil baiti afdal kuma mutum ya sallace su a gida shi yahi fadala wa kadhalika rakata al maghrib haka kuma salloli guda biyu ko rakawoyi guda biyu wanda ake yi bayan sallar magharaba ad-darbu salis kashi na biyu ko nau'i na biyu na daga salloli na taɗauri shi ne ya ce alwituru shi ne yin mutiri waktuhu lokacin da ake yin mutiri shi ne ma bai na salatul isha'i wal fajr tsakankanin sallar isha'i da sallar asubahi wa aqalluhu mafi karancin mutiri raka'atan ita ce raka'a guda ɗaya wa aksaruhu kuma mafi yawan wa mafi yawan mutiri 11 shine raka'o'i guda 11 wa'adinar kalami wa'adinar kamali ya ce kuma mafi karancin cika na witiri shi ne salasun bi taslimatai ne mutum ya yi raka'a guda uku da sallama guda biyu ya ce wa ya kanutu fi salisati ba'adar rukuni sai ya yi kudutu sai ya yi alkunutu a raka'a ta uku bayan ya yi rukuni al salis kashi na uku daga cikin sunnoni wanda suke na salloli wanda suke na nafila a taɓawul mutlak shine salloli na nafila wanda mutum zai yi bila adadin wa taɓawul laili afdalu minan nahar mutum yayi salloli na nafila wanda suke na taɓawu'i wanda ba su da adadi ba sa cikin sunnoni na ba sa cikin sunnoni a sunanin rawatin ko ba sa cikin mutiri yake cewa a yi su da dare shi ya yi fadala a kan a yi su da rana ya ce wa nisful akhir afdalu min al'awwal a yi su a tsakiyar dare na ƙarshe ko rabin dare na ƙarshe ya yi fadala a kan rabin dare na farko ya ce wa salatun laili masna masna salloli na dare ana yin su biyu biyu wa salatul qa'idi ala nisfi min salatul qa'imi sallar wanda ya yi ta a zamne ko wanda ya yi salla a tsaye da wanda ya yi salla a zamne wanda ya yi salla a zamne yana da rabin ladan wanda ya yi salla a tsaye tsaya da kadan sai mu ga inda sauran lokaci sai mu kara addarbin rabia malin yake cewa salatu babu salatu at-tatawwu babu wanda yake mana bayani akan sallah ta nafila wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi su shine malai ya kasa maka ire-iren salloli wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na nafila kuma bayan salloli na farilla ana iya kasa su har gida biyar ita kuma sallah ta nafila shine duk abin da za ka yi koma bayan salloli guda biyar wanda aka farlanta maka shine wannan mutumin da ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tambaye shi yake cewa salloli guda biyar wanda aka farlanta maka a kowane yininka da kowane daranka yake cewa shikenan abin da aka farlanta min na daga sallah yace eh shikenan illa an tatawwa yace sai dai idan ka ga dama kai nafila shi ne nan mala ya kawo mana su ya kasa mana su kashi biyar na harkonsu yake cewa a sunanin ratiba su ne sunnoni ratibai wanda aka samu manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi a wata riwaya za mu gani manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana yin guda goma a wata riwaya za mu samu manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana yin guda goma sha biyu kamar yadda hadisun ummu habiba ya zo hadisi ne wanda imam muslim ya kawo shi nan malam sai ya kawo dalili akan haka ya kawo mana hadisi abdullahi bin umar hadisi abdullahi bin umar shi kuma muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim dukkan sun fitar da shi yake cewa abdullahi bin umar yarda Allah shi tabbata a gare su da shi da ma'ahin shi umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ashru raka'ati salloli guda goma hafistuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama na kiyaye su daga aikata daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa ma ya kasance sima'an ko kuma ya kasance gani ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana aikatawa saboda Abdullah bin Umar shi ma dan gida ne idan an ce dan gida wanda yana iya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ga dama dalilin yana aure da ƴan uwar shi ita ce Hafsa biya Umar yarda Allah shi tabbata a gare ta yake cewa daga cikin wannan sallolin da na kiyaye daga gumman za Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa raka'ata ni qabla zuhur raka'o'i guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin su kafin ya sallaci sallar azhar yake cewa raka'ata ni ba'daha raka'o'i guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi bayan ya sallaci sallar azhar yake cewa wa raka'atani ba'da al-maghriba fi baitihi rakawi guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi bayan ya sallaci sallan magriba amma dai a cikin gidan shi yace wa raka'atani ba'da al-isha'i fi baitihi rakawi guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi bayan yayi sallar isha amma dai a cikin gidan shi wa raka'atani qabla al-fajr kuma raka'o'i guda biyu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi kamun alfijir ko kamun ya sallaci sallashi ta asuba bayan alfijir ya keto sai abdullahi bin umar yake cewa haddasatini hafsa hafsa uwata matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta bani labari take ce mun anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah bai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idza tala'a al-fajr idan al-fajr yake to wa adhana al-mu'adhdhin kuma mai kiran sallah yayi kiran sallah salla raka'ataini sai ya sallaci raka'o'i guda biyu sune wannan ake kiran su salati a raka'atani al-fajr a nan malai yake cewa ya'ani fi baiti yana sallata su ne a cikin gidan shi tunda hafsa take ba mu labari inda a waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallata su da wani zai ba mu labari ba hafsa ba idan wannan yake nuna maka lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallata su a cikin gidan shi idan muka koma kan hadisin ummu habiba ita ma mata ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ga Sufyan shugaba na shawa yarda Allah shi tabbata a gare ta hadisi ne wanda imamu Ahmad ya kawo shi haka imamu Muslim ya kawo hadisin take cewa man salla isnatai ashara raka'a ko sintai ashara raka'atan fil yawmi wal layla buniya lahu baitun fil janna yake cewa duk wanda ya sallaci daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya sallaci salloli ko raka'o'i guda goma sha biyu a yinin shi da daren shi yake cewa tabbas za a gina mai gida a cikin gidan aljanna da kawo man ta ce mana arba'an qabla zuhur raka'o'i guda hudu kamun sallah azhar wa isnataini wa raka'ataini ba'daha kuma raka'o'i guda biyu bayan sallah azhar wa raka'ataini ba'da al-maghribi kuma raka'o'i guda biyu bayan sallar magariba wa raka'ataini ba'da al-isha raka'o'i guda biyu bayan sallar isha'i wa raka'ataini qabla al-fajr raka'o'i guda biyu kamun sallah asuba wannan yake nuna mana duk wanda ya kiyaye wannan sallolin to tabbas za a gina mai gida a gidan aljanna a ga wannan ba karamar gara basa ba ce ba kurum ka kirdadi kamun zawon limami ka zo ka sallaci rakawoyinka guda hudu idan an gama ka sallaci rakawoyi guda biyu haka duk da kwai wa'ansu daga cikin malamai suke cewa idan baka samu ba damar sallata su ba to kana iya sallata su bayan ka sallaci bayan ka bayan limami ya gama sallar shi ko kun sallaci sallaka ta azawar sai ka sallaci guda hudu misalin ka samu guda biyu kamun limami sai ya gabace ka kamun ka ida rakawoyinka guda biyu ka cike guda hudu to kana iya kuma idan muka koma hadisi abdullahi bin umar a gani sallah raka'a guda biyu ya kawo biyu kamun azahar biyu bayan sallar azahar haka idan muka koma da kwai wa'ansu riwayoyi wanda aka samu su ma suna tabbatar mana akan sunanun rawatib yake cewa man hafaza ala arba'in ala arba'in raka'atin qabla zuhri duk wanda ya kiyaye kaga wannan riwaya tana karfafa mana riwaya ta ummu habiba yake cewa duk wanda ya kiyaye raka'o'i guda hudu kamun sallar azhar yake cewa wa arba'un ba'da zuhur raka'o'i guda hudu bayan sallar azhar kaga hudu can hudu bayan sallar azhar yake cewa harrama hurrima naru jahannam yace an haramta wutar jahannama ta ci gangan jikin shi kaga hudu kaman azhar hudu bayan sallar azhar haka idan muka koma wata riwaya wadda ita ma riwaya ce ingantatta yake cewa rahimallahu ra'an sallar arba'an qabla zuhuri yace Allah ya ji kan mutumin da ya sallaci rakoyi guda hudu kamun sallar azhar haka idan muka koma don mu gani riwayoyi wanda su ma suke tabbatar mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a guda biyu kamun sallan magariba ani an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masallaci kamun bayan rana ta fada kamun aka a tayar da iqama ya sallaci salloli guda biyu a raka'o'i guda biyu ba kamun sallan magariba haka kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hadi musu yake ce mun sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a sallu qabla al-maghrib liman sha'a ku sallaci raka'o'i guda biyu kamun sallan magariba amma ne ga wanda ya ga dama me wanda ya rawaito hadisi yake cewa gudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu ta kasance musu wajibi a cikin tahiyarsu shi sanya ya maimaita musu liman sha'a liman sha'a liman sha'a ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama a ga idan Allah kaddara maka shigowa masallaci kamun a tayar da iqama sallan magariba to kana iyawa ka sallaci rakawoyi guda biyu khilafan da wa'ansu suna gani a'a bai dacewa saboda bata cikin sunan rawatib sunnoni wanda suke na ratibai amma dai an samu hadisi wanda yake tabbatarwa shi manzo Allah ya sallata kuma ya umurta ya ce a sallata amma dai ga wanda ya ga dama a ga wannan lokaci ne wanda bayan rana ta riga ya ta fada idan da zaka shigo kamun rana ta fada sai dai kai tahiyatul masjid ita kuma wannan zawatul asbab ne wanda da kai sababin da ya sanya ake yin ta in ban manta ba mun yi dogon bayani lokacin da muke karatun amdatul ahkam akan salloli sunanun rawatib da sunan zawatul asbaba rakowi wanda ake yi na ratibai da rakowi wanda ake yi wanda wani sababi ne yake kawowa a yi sa a wannan lokacin kamar sallar kisfewar rana shirka shigo cikin masallaci da hiyyatul masjid wannan a wani hali a wani lokaci suka kama ka za ka yi sallanka kaga wannan shi ne yake bayyana maka lalle wannan su ne lokuta wanda ake sallatar salloli wanda ake kiransu da asunanu arrawatib kaga wannan hadisu ummu habiba yake baka roman wannan sallolin yake cewa man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye wa'annan sallolin bana buniya lahu baitun fil janna za a kiyaye za a gina wani gida janna haka idan muka koma wancan riwaya wadda muka samu wadda yake cewa wanda ya sallaci hudu kamun a zahar hudu bayan a zahar tabbas za a haramta wa wutar jahannama ta ci naman shi Allah ya datar da mu ya ba mu ikon aikatawa mala yake cewa wahuma akiduha au akaduha wannan raka'atanil fajr yake cewa sunna ce mai ƙarhi wadda sunna ce mu'akkada aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazumce ta idan muka koma kan mazhabin Hanabila zan mu gani suna tabbatarwa lalle sunna ce wadda take mai karhi akan dukkan wata sallah wadda take na nafila koma bayan wannan rak'ata ne fajr a mazhabin Hanabila lalle rak'ata ne fajr ta yi kowace sallah karhi a cikin salloli na nafiloli wanda ake aikatawa a sabanin mazhabin mu na malikiya idan ka hudda mana wutiri babu wata sallah wadda ta kai wutiri ƙarshe kuma su kuma maliki a hanabila da suka kawo suke cewa ai idan ka koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana raka'atan al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha hadisi ne wanda imam muslim ya kawo yake cewa rakawoyi guda biyu wanda bawa zaya sallace su bayan alfijir ya keto kamun sallah asbahi to wannan sun yi duniya da abin da yake cikin duniya so da yawa muna ganganci akan barin wannan sunna wadda wallahi tallahi da zaka kiyaye zaka kiyaye wannan sallolin guda biyu ko rak'o'in nan guda biyu wallahi duk lokacin da ka tashi ka huto ko duk lokacin da ka wayi gari zaka ji yanayinka daban yake da yanayin sauran kwanukan ka wanda baka sallace su ba saboda zaka samu nutsuwa zaka samu kana'a a cikin zuciyarka Allah ya baka duk abin da yahi yahi duniya alkhairi da abin da yake cikin ta haka kuma ina uwa uba a ce ka sallaci sallah asubahi a cikin a cikin a cikin jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake ce mana duk wanda ya sallaci sallah asuba fa huwa fi zimmatillahi yana cikin zimma ta ubangiji kiyayewa ta ubangiji sallah asuba da zaka sallace ta a cikin jama'a to tabbas zaka wayi gari a cikin zimma ta ubangiji har sai ka sake wayo wani garin to me ya kai kiyayewa a ce wai ubangijin ka ya dau alwashin zai kiyaye ka kaga wannan garabasa ce abu ne wanda ubangiji ya bamu wanda ya kamata a ce mun ba da himma akan shi raka'atanil fajr haka abin da ya shahi sallah asuba a cikin jama'a kaga raka'atanil fajr innan da kai riwaya ta wadda imam muslimi ta ma ya kawo ta yana bayani akan sha'anin raka'atanil fajr yake cewa lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kai in sallaci rakawoyi guda biyu kamun sallar asbahi wanda ake kiransa da rakatan fajr yake cewa wallahi sun yi soyuwa a gare ni akan duniya dukkan ta gabaki ɗayanta ga bai kamata ba a matsayinka na musulmi a matsayinka na ahlus sunna a ce kana sakaki kana wasa da irin wannan sallolin duk abin da zai kai wallahi ko da za ka ba da daranka diddan ka samu wa'innan lokutan ka sallaci sallar raka'ata ne fajr ka sallaci sallar asuba a lokacin da wallahi ya yi maka da ka kwanta barci ya dauke ka haka gan sabanta sai da wata togaciya da yawa daga cikin malamai sun tayi akan dawai wani zai zo ya sallaci ya zo kamun sallar asubahi wannan matsalar wutar ce za mu zo kanta ka gani wannan dama ce aka baka ka samu lada wanda duk abin da za a baka kasancewar alherin da yake cikin wa'annan sallolin ya yi alherin duniya da abin da yake cikinta Allah ya datar da mu shi ne nan bala ya kawo wa huma a karuha lalle wannan a mazhabin hanabila ta yi kowace sallah ƙarhi daga cikin salloli na nafila amma yadda na ce amma dai a mazhabinmu na malikiya sallah salatul witr mutum ya yi wutiri shi ya yi ya yi wutiri ya yi kowata sallah ƙarhi daga cikin salloli na nafila wanda muke sallata wallahu ta'ala alam ya ci gaba da cewa wa yustahabbu takhfifuhuma mustahabbi ne idan zaka sallaci rak'atan al-fajr ka yi su a sauƙaƙe kada ka tsananta wa kanka kada ka ja doguwar sura mustahabbi ne mutum ya taƙaita su kada ya ja su wannan idan muka koma kan hadisin da imamul bukhari da muslim suka hutar da shi hadisin aisha yarda allah shi tabbata a gare ta take cewa manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yukhaffifu rak'atayn allatayn qabla salati subhi hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummi alquran ya cewa tabbas manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana takaita raka'o'i guda biyu wanda yake sallata su kamun sallar asuba su ne raka'ata ne fajar take cewa har wani lokaci nake cewa an yakwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karanta alhamduma a cikin sallar shi saboda takaita sun da yake a sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana karanta fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko idan ya tashi zai yi raka'a ta biyu yana karanta kul afwan kul suratul fatiha da kul huwallahu ahad kaga ni salloli ne ko rako ko surori ne wanda suke takaitattu sarai ma wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa shi sanya Aisha take bayyana mana take cewa wani lokaci har nake cewa an ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta Fatiha ko bai karanta ba Fatiha ba a cikin sura a cikin rak'atan al in shi ala'ai mu yi kokari mu zagi ne dan tsaye kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da himma iya himma akan wannan rako'in haka idan muka dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bulaguro a duk lokacin da manzo Allah yayi bulaguro ba wata sallah ta nafila wanda manzo Allah yake sallata in ba raka'atanin fajr ba kaga wannan shi ke nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazumci wannan salloli ko wannan raka'o'i raka'atanin fajr ba don komi ba saboda ladan su da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yana bulaguro hatta da witri manzo Allah bai cika yi ba wasu salloli na raka'atan salatul duha da wa sauransu da wannan sunanun rawatib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika yin su ba amma dai ita raka'atan fajr daga ya meke kamun a tayar da ikama bayan getawa alfajr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatatta haka idan muka koma cikin zadul ma'adi juz'i na ɗaya shahi na 351 zaka gani imamu ibn qayyim ya kawo bayani akan iya muwazaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan rak'atani al-fajr Allah ya datar da mu da sallatar ta a lokacin da sai dai rak'atan al-fajr ana iya ramata ana iya ramata a wani hali ake ramata shine da zai kasance mutum ai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatar ta a gidan shi salin mutum yana tsoron kada ya rasa sallan jami sai ya huto masallaci idan ya huto ba a ba ba tayar da ikama bai sallaci kayan shi a masallaci wannan an ba shi dama amma dai a ina tahi a sallan mutum ya sallace ta a gidan shi ko kuma ya taho ya tarar da ya ji tsoron kada ya rasa sallan jama'a sallar asuba a cikin jama'a a lokacin nan da ya taho masallaci ya tarar da limami yana salla ko kuma ya kasance yana da uzurin da a gida ba zai samu ba sukuni na sallatarta ba ko kuma a'a yana gaugawa kada ya sarara sallar jami'i ko kuma ba shi da wani wuri wanda zai sallaci sallar a cikin gidan shi ya taho masallaci da ya taho ya tarar da limami yana salla a gani la salata idza uqimat as-salat fala salata illa al-maktuba idan aka riga aka tayar da iqama babu wata sallah da mutum da zai sallata in ba sallah ta farilla ba he shiga ya sallaci sallar shi ta farilla idan ya gama zai rama wannan rak'atan al-fajr in wanda bai sallata ba kamar yadda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni yayi hani akan a sallaci wata sallah bayan sallah asubahi kai tsaye bayan wata rana ya gama sallah sai ya ga wani ɗaya daga cikin sahabban shi ya tashi yana sallah ya ce mai wata sallah kake sallata ya ce banza Allah na zo na tarar da kai kana sallah dalilin haka bin samu ba damar sallar raka'atan alfajir ba sallatar raka'atan alfajir ba shi san ya yanzu nake sallatar ta banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan haka haka wannan dalili ne akan sunna taqririyya sunna wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani an aikata ya ga an aikata sai ya tabbatar da sahabin shi akan haka wannan shi ke tabbatar maka lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da lamarin wanda bai sallaci ba bakatan alfajr ba a lokacin da ake sallatar ta ba bayan ketawa alfajr bayan limami bayan ladani ya kiran sallah har sai da aka shiga sallah to yana iyawa ya sallace ta bayan sallar bayan sallar shi ta asuba bayan limamin shi to ina ga wanda bai yi sallah ba a bayan limami ba ya tashi sai ya tarar da rana tana shirin ketau ziyara tana shirin hutawa a lokacin nan zai sallaci rakata mai fajar yin shi sannan ya yi sallashi ta asuba inda Allah zai kaddara mai samu raka'a guda daya kamun rana ta hudo to tabbas ya samu sallah asubahi a lokacin ta kamar yadda muka yi karatu a can baya a cikin lokutan sallah wallahu ta'ala a'lam sai mala ya ci gaba da cewa wa fi'luhuma fil baiti afdal mutun ya sallaci raka'atan al-fajr a gida shi yahi fadala wa kadhalika raka'ata al-maghrib kuma haka raka'o'i guda biyu bayan sallan magriba wanda abin da yake tabbatar mana haka idan muka koma hadisin Abdullahi bin Umar wanda muka karanta shi yake tabbatar mana da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallatar raka'a raka'o'i guda biyu bayan sallan magriba a gidan shi haka ita ma raka'ata ne fajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatar ta a gidan shi malai ci gaba da cewa ad-darbu thani kashi na biyu daga cikin sunnoni ko salloli wanda suke na nafila shine al-witru shine yin witr kamar mu kai bayani miya ake kira da wutiri shine sallah mara akwai wutiri shine tiloko wanda mutum zai sallata shi kadai a cikin sallar shi kuma mutum yana iya yin wutiri raka'a guda tara sallama guda daya yana iya yin wutiri da raka'a guda bakwai yayi tara ya yi biyar kamar yadda hadisi ya zo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana yin biyar ko kuma ya yi uku kurin mutum ya kabarta sallah ba zai sallame ba sai raka shi ta ƙarshe wannan shi ne ake kira da wutar ko kuma mutum ya yi raka a guda biyu ya yi guda ɗaya wanda ita ake kira da wutar dukkansu wannan hadisi ya zo hadisi kamar yadda aka samu daga aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi take bayyana mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wutiri da raka'a guda tara yake cewa muntasila aisha ta ce kurum haɗe su yake yi idan ya ce allahu akbar bai karewa sai ya yi raka'a ta tara sai ya sallame a kanta yake cewa sun mai salli ba da haraka ta yi sannan ya ƙara raka'o'i guda biyu bayan bayan wannan raka'o'i guda tara da yake nawa kenan sun kasance guda goma sha ɗaya a ganin saɓanin abin da muke aikatawa hari duk da kowace sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya bayyana wani salatul laili masna masna sallolin dare ana yin biyu biyu idan kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame wanda Aisha take bayyana mana kuma hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Muslim ya hutar da hadisin take cewa falamma asanna wa akhadahu lahab lokacin da shekaru suka sha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka yayi nama yayi kitse ya wannan jiki ya dan yi rauni kasa idan aka yi nama rauni ake yi da ke cewa to sallah sab'an lokacin da ya yi nama shekaru suka ja ne sai yake sallata yake wuturi guda bakwai ya ce sun masalla raka ɗaya ne idan ya yi bakwai maimakon tara sai ya yi saka a guda biyu bayan ya yi wutarin shi guda tara kaga nawa yake baka kenan ya koma tara wanda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi haka kuma imam muslim ya hutar mana da hadisi daga ita wa Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa kana yusalli salata ashara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallatar rakawi guda 13 wa yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu illa fi akhiriha idan yayi sha uku sai yayi wutiri da guda biyar baya zama sai a ta ƙarshe kenan nawa yake yi a sha uku ka hudda guda biyar nawa zai baka bakwai ko haka ne a takwas zai baka idan ya baka takwas haka ne ko in ya baka takwas kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bi bi bi bi bi bi hasso nawa ce guda hudu ko biyar afwan ko biyar ko bakwai ko tara ko kuma sha ɗaya da mutum zai sallata ita kadai ba zai sallame ba wannan shine ake yi kira da wutiri ko kuma ya yi ta ita kadai tilanta ba tare da ya hada daba wata ba shine ake kira da wutiri kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wannan muna bayani ne akan sigar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sallata sallolin shi haka ya kasance yana sallatar rakawoyi guda goma sha ɗaya idan ya sallaci gurakoyi guda goma sha ɗaya sai ya yi wutiri da guda ɗaya lakka kenan biyu har so biyar yake yi kenan zasu ba shi raka'a guda goma sai ya ƙara guda ɗaya lakkan sai ta kasance mai ita ce wutar shi wannan hadisin da muka kawo na ƙarshen nan ba musulmi ya kawo kuma da kai shawahid in shi da ba buƙatar shawahid in shi ina wannan su ne nau'ika na wutiri da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake kada in ma ya yi guda ɗaya lakka ita kadai ya yi shafa'in shi biyu ya yi guda ɗaya ko kuma ya kasance manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sallaci guda tara bayan guda tara sai ya zo da guda biyu ya ƙara su akan guda tara ko kuma ya sallaci guda bakwai sai ya zo da guda biyu ya ƙara su bayan guda tara ko kuma ya sallaci rako'i guda ya sallaci guda takwas sannan ya zo da guda biyar shine wutar shi an fahimta daya biyar bakwai tara ko kuma eh? ko kuma mai sha ɗaya ita ɗaya laka yake ƙara mata mai sha uku ce sai ya sallaci guda hudu hudu guda ya sallaci rakawoyi guda takwas kenan hudu ya sallame ya sallame ya sallama guda hudu sannan ya zo da wutiri guda biyar an fahimta ko kuma ya sallaci guda uku da kai shi ma dalilin da ya zo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallata guda uku amma dai abin da yayi riwaya mafi inganci shine idan yayi biyu sai ya kawo guda daya sai ya kara wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda da yawa zabantu ko ya lazamtu akan aikata su sune wannan riwayoyi wanda Imam Muslim ya kawo da riwaya ɗaya wadda take da shawahi da wannan Imam Ahmad ita ma Imam Muslim ya kawo ta dukkan su daga bakin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ina fata an fahimta to shine malai ya kawo mana yace mana kashi na biyu daga cikin salloli na nafila wanda aka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana aikata su shi ne alwitir shi ne witir ya ce wa waktuhu ma bai na salatul isha'i wal fajar lokacin da ake yin salatul isha'i salla ta isha'i zuwa salla ta alwitir salla asbahi kenan wannan shi ne lokacin yin witir wannan dalilin hadisi wanda imam muslim ya kawo shi a cikin ingantaccen littafin shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi mana yake cewa inna Allah zadakum salatan lalle Allah ya ƙara muku wata salla daga cikin sallolin da ya farlanta muku wa hiya salatul witr ita ce salla ta witr ya ce fasalluha fi ma bainal isha'i ila salatin fajar ya ce ku sallace ta tsakankanin abin da yake sallar isha'i zuwa sallar asibari wannan kuma a haka malamai suka yi ittifaqi a wata riwaya yake cewa amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min khumrin ni'am yake cewa Allah ya muku dadi akan salloli guda biyar wanda ya farlanta muku yace wannan sallar ita ta yi alkhairi a gare ku na daga abaka jajayen raƙun ba dan zaka gani so da yawa idan an kawo hadisi za a ce maka jajayen raƙun ma saboda a wancan lokacin babu wata dukiya wadda ta azo a gani kamar jajayen raƙun ba kamar yanzu a ce maka za a baka ho ko ben ko telan guda goma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tahi alkhairi daga abaka jajayen raƙuma ita ce wannan sallah ta wutiri ku sallace ta tsakankanin abinda yake sallar isha'i zuwa sallah ta asbahi kaga wannan shi ke nuna maka lalle sallar wutiri nan da ya kawo yace zadakumullahu a waccan riwaya amaddakumullahu Allah yayi dadi akan sallar da ya farlanta muku nan ya ce Allah ya ƙara muku akan sallolin da ya farlanta muku shin wannan yana mana nuni lalle sallah ta wutiri farilla ce a gare mu ko ba farilla ba ce ba wajibi ne musallace ta ko ba wajibi ba ne musallace ta ba dam kaga ai riwayar zawwa ta yi amaddakumullahu zadakumullahu Allah ya muku dadi akan sallolin da ya farlanta muku Allah ya ƙara muku akan sallolin da ya farlanta muku ita ce sallah ta wutiri to nan kalkashin haka zaka gani abu hanifa allah ya kara mai yarda ya tafi akan kai sallah ta wutiri wa wajibi ne ko da tilo guda ɗaya ka samu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya gagare shi sallaci wutiri ya ce to ya sallaci ko da raka'a guda ɗaya lankance ya ce ta isabbi ya ce to wajibi ne ko da raka'a guda ɗaya ce wajibi ne ka zo da ita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yake cewa alwitru haqqun yace lalle witri gaskiya ne anan kuma duk da hadisi ne wanda yake da'ifi malumai sun da'afa wannan hadisin ki sanya wa'ansu kuma daga cikin mazahib jamhurin malumai imam malik imam shafi'i imam ahmad sun tai akan sunna ce wadda take tabbatatta da gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazumce ta ba dama yana mazaunin gida yana sallata wuce wanda ya ga ya iya sai ya sallace ta a harkon dare wanda ya ga baya iyawa ya sallace ta ko wanda yake iyawa ya tashi afon wanda bai iyawa ya tashi ƙarshen dare sai ya sallace ta a harkon dare wanda yake gani zai iya tashi tsakiyar dare sai ya barta ya jinkirta ta har zuwa tsakiyar dare wanda ku yake ganin ƙarshen dare zai sallace ta yana iya tashi a wannan lokacin ya sallace ta to sai ya sallace ta a wannan lokacin kuma shine mafi alkhairi shine mafi fadala a wurin sallah kamar yadda nan gaba malam zai kawo mana sallatatta a rabin dare na gaba ko kuma idan ka raba dare gida biyu rabin dare na ƙarshe ya yi alkhairi a kan mutum ya sallace ta a harkon dare ko rabin dare na harko rabin dare na harko shi ne daga lokacin da ka sallaci daga lokacin sallar isha'i har zauwa sha biyun dare wannan shi ne rabin dare na harko wanda kwa yake gani ya jinkirta ta ƙarfe uku zuwa sulsul akhir ɗaya cikin ukun ƙarshe na dare to wannan ta kowane lokaci lada ba manta ba akwai riwayoyi wanda imamu muslim ya kawo su aka buhari ya kawo su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar abubakar da umar yanayin lokutan da suke sallatar sallar dare abubakar yake cewa ina sallatar ta ne da abubakar yake cewa ina sallatar ta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a harkon dare Umar ne yake cewa ina sallata ta ne a harkon dare gudun kan ta in gaza tashi a ƙarshen dare ya zuwa lokacin da alfijir zai keto ya ce kayi daidai abubakar kayi daidai Umar ya ce kuma abubakar ya ce kai kuma yaushe kake sallata ta ya ce manzo Allah ina sallata ta ne ƙarshen dare saboda in tashi in jirayi lokacin da alfijir zai keto in sallaci rakata alfijir zuwa sallaci sallar asuba ya ce kayi daidai kuma wannan shine mafi alkhairi mafi fadala mafi alkhairi a ga kuma a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ubangiji yake bayyana mana wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda a wannan lokacin da ya kamata a ce mutum ya zagi ne damse yana karanta al-qur'ani saboda karanta al-qur'ani a wannan lokacin yana gadarwa mutum wata shaida a gun ubangijin shi ko mun kadan yin shi kai kokari ka karanta kuma idan karanta al-qur'anin zai gagare ka to kai kokari ka yawaita tasbihi saboda wannan lokaci ne na yin tasbihi da istighfar kamar yadda ubangiji yake bayyana mana sai malam ya ci gaba da cewa ƙarƙashin haka da kai wata matsala to misalin mutum a tsarin shi yana sallatar wutarin shi a ƙarshen dare gakki da lokacin da alfijir zai keto sai ran na aka ci akasi bai sallaci wutarin shi ba a hazzawa alfijir ya keto kuma lokacin ga raka'atanin fajir kuma ga lokacin sallah ya zo wannan mutumin ya zai shin zai sallaci wutarin shi ko kuma wutarin ya riga ya bar shi sai na gobe kuma wasu daga cikin malamai suka ce lokacin wutiri shine kamun alfijir yake to saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yake cewa fa ma baina salatil isha'i ila salatil fajri wannan fasalluha fi ma baina salatil isha'i wal fajr ku sallaci wuturinku abinda yake tsankanin sallar isha'i da sallar asuba kaga wannan lokacin ya riga ya mutu wasu daga cikin malamai suka ta yi akan a'a idan dai bai sallaci sallar asubahi ba yana da damar ya sallaci wuturin shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana man adraka subha falam yutir fala witra lahu yake cewa duk wanda ya riski sallah asubahi bai yi wutiri ba yake cewa to babu wutiri akan shi ya riga ya lokacin shi ya wuce ya riga ya wuce babu wutiri akan shi ya sauka daga kan shi to kaga dalilin haka wa ansa daga cikin malumai suke bayyanawa suke cewa in dai mutum bai sallaci sallah asubahi ba to yana iya waye wutar shi kuma ni nahi karkatawa zuwa ga wannan riwaya zuwa ga wannan hada wadda ita ce idan dai mutum bai sallaci wutarin shi ba matukar sallah asuba bata zo ba misalin alfijir ya keto bai ji kiran sallah ba ko bai ji ba ana tayar da ikama ba kuma shi bai sallaci sallah asubahi ba yana iya yin wutarin shi kenan yayi wutarin shi yana karewa amma ne yayi kokari ya hamzarta tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wacce riwaya yana bayyana mana wanda alfijir ya girdade shi bai samu wani lokaci da zai yi witiri ba sama da raka'a ɗaya ba ya ce cewa ya zo da raka'a shi ɗaya ta isar mai ta kasance mai witiri kenan ya sallaci raka'a shi guda ɗaya ta wada ta sami sannan ya sallaci raka'a ta nufatar ɗin shi ya hutu masallaci wallahu ta'ala a'al sai dai wannan matsala ce wadda bai kamata ba kamar yadda muka yi bayani a can bayan na raka'a ta nufatar mutum ya mera ta kurum shi dai ba ya yi ta ba sai bayan limami ya gama sallashi ta asuba kurum wannan ita ce al'adar shi ko kuma a kullum ya ringa bari kurum sai alfijir ya riga ya keto ya ji kiran sallah na biyu na ne na ladani a lokacin nan idan ya tashi ya ringa cewa ya wutiri to wannan idan ya maida ta abin wasa ko kuma ya maida ta al'ada to wannan babu wutiri a kan shi shi idan ya kasance abu ne wanda kala zanti da shi sai lokacin ya huce ka saba ka tashi a wannan lokacin baka tashi ba ka makara to kai kokari ka zo da ita amma dai da zaran an sallaci sallar asbahi ko ka sallaci sallar asbahi babu hira wutar kaga sabanin rakata da fajr bayan ma ka sallaci sallar asuba to kana da lokacin da zaka iya yi zuwa da ita ka sallace ta diddan ka samu wannan garabasa khairun min ad-dunya wa ma fiha ita shi yayi alkhairi ga ga ga ga dan adam da duniya da abin da yake cikinta idan ya sallaci rakatani alfajr wancan hadisin da muka karanta wanda na kawo hujja da shi hadisi ne wanda ibn hibban ya kawo shi hadisi ne wanda yake ingantacce sai dai abin da yi ga wanda yake jin tsoro kada ba zai iya tashi ba a lokacin ƙarshen dare ba to yi kokari ya yi wutarin shi kamun ya kwanta saboda mafi yawa shaidani yana ribanta irin wannan lokutan diddan ya hana ka a yi uwa a yi uwa kwance uba kwance ko da kwance uba kwance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man khashiya an yutira fal yutira qabla an yanam duk wanda ya ji tsoron kada ba zai samu wuturi ba idan ya kwanta lokacin da zai tashi yake cewa to yayi kokari ya yi witirin shi kamun ya kwanta wannan kuma ni nake gani yahi tunda ko da ka yi shi ko aglabiya lokutan da muke kwanci he mun raba dare tsaka muke kwantawa mafi yawa ba muna kaiwa sha biyun dare karhe daya karhe biyu mutum bai kwanta ba yana wa'ansu uzurin kanshi a cikin gida to a irin wannan halin ka yi kokari manan karibanci wannan lokacin ko da raka a ɗaya ce ka tashi ka yi wallahi ka yi wanda bai yi ba kuma idan ka dawoma ko da raka'a ɗayan ta yi maka akan baka yi ba raka'a biyu uku uku da kake yi ta yi maka baka yi ba ɗayan ta yi maka ɗayan da za ka yi ita ibada irin wannan ibadodin abinda ake yi addu'an muha wa in qalla wanda za a dawoma komin kaɗan inta Allah ya sa abin da yake cikin zukatan mu takan yi wani mai yin guda ɗayan nan wallahi ya yi mai yin wata sha lada abdullahi bin umar yake cewa da na latijanta ka higa na ina ta nadama akan alkawalin da na daukar wa kaina alwashin da na daukar wa kaina na ce kurum ni dai zan ringa yin tara ne ko sha ɗaya ne na ce kurum shi haka za a ringa yi na ce hega shi nan lokacin da ya manyanta abu ya zo ya gagare shi tashi da kyal kwanci da zama da kyal ke cewa hega shi nan nake na dama ce da amma na yi amfani da ɗan kaɗan wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana mana mafi kyan ibada shine wadda za a dawoma komin kaɗan yinta matsalar tashi da dare da sallatar wutiri ko da mutum bai yi salloli ba wanda suke koma bayan shi ba wallahi matsala ce wadda take ba ƙarama ba ba wanda ubangiji yake datarwa sai masoyin shi gani duk lokacin da ka nisanta a kan irin wannan sallolin wallahi ka koma ka yi muraji a imaninka ka koma ka yi muraji a abin da yake tsakanin karkai da ubangijinka saboda da kwai abubuwa wanda ubangiji ya so bawan shi da dace sai ya datar da shi da irin wannan ibadojin idan ubangiji ya bushe wa bawan shi iska ba ruwan shi da shi wallahi tallahi sai ya nisantar da shi ba shi ba irin wannan ibada lahi duk lokacin da ka nisanta da irin wannan ibada to ka koma ka yi muraja abin da ke tsankanin karkai da ubangijinka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana kai raka'a in ka tashi a wannan sallar ka ayoyi guda goma da zaka karanta a tsayuwarka ta dare za a rubuta maka daga cikin alqaniti yana bayyana mana wanda ya karanta aya goma ga irin matsayin da zai samu wanda ya karanta aya hamsin ga irin matsayin da zai samu wanda ya karanta aya ɗari ga irin matsayin da wanda ya karanta aya dubu ga irin matsayin da za a samu to kalle ka muni wanda ya karanta ƙulhuwan lagu da da da da da suratul fatiha ya karanta aya goma can ga takwas ga uku ga guda hudu uku ce ko ga uku na nawa sha ɗaya za a yi rubutu su fi siyar a kanka an ware ka kai wane ga irin darajar ka abin ubangiji banda irin tarin lada da za ka samu abin ubangijin ka aka yi kokari mu zagi ne damtse kada mu sakin ma shaidani ya samu dama a kanmu a kasance duk lokacin da kake so ka yi ta wani uzuri ya ka ringa jin hamba kana jin barci a'a ka ci karhin shi in har kana tunanin zai maka wutsari a kunne ka gaza tashi a lokacin da ya kamata ka tashi ka sallace ta to kai kokari ka yi karhin shi ka sallace ta a wargon dare kai in ma ba ya yiwu ba kana gama sallar isha'i ka tsaya ka sallace ta ka dai turmuza hancin shi abinda baya so ya ga kayin kayi kayi wa ubangijin ka sujada Allah ya datar da mu malai ce wa aqalluhu raka'atan mafi karancin raka'atan al-fajr shine mutun yayi raka'a guda ɗaya lakka mafi karancinta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana a cikin hadisin da Imam Muslim ya kawo yake cewa al-witr rak'atun fi akhiril layl witri raka'a guda ɗaya lakan a ƙarshen dare wanda yayi raka'a guda ɗaya lakan ya yi witr shi kurum ka tashi ba wai sai ka zo da shafa'i da witri ba kurum ka ga musallan ka tashi kai raka'a guda ɗaya Allah ya san abin da yake tsakaninka da kai da shi ba wani kake wa ba shi kake wa kai raka'a guda ɗaya shine mafi karancin witri wannan dalili ne wanda hadisi na wanda imam muslim ya kawo wanda muka karanta bala ya ce wa aksaruhu ihda ashara mafi yawan wutiri shi ne raka'a guda goma sha ɗaya dalilin hadisi can baya da muka karanta hadisin ummu na aisha wanda imam bukhari da muslim ya kawo yake cewa take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazidu fi ramadan wala ghairihi bi ihda ashara raka'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kasance ba yana dadi ba akan raka'o'in da yake sallata na dare a cikin Ramadan ko wajen Ramadan akan raka'o'i guda 11 wannan ita ma hada ce mai zaman kanta mun gani can baya ai mun kawo yana yin sha uku yana kuma a nan gaba malam zai kawo mana an-nawafil al-mutlaqa salloli na nafiloli wanda aka yi itlaqin su kurun mutun yayi su an sake su mutum ya yi abin da ya ga dama a cikinsu za mu zo za mu yi bayani akan wannan sallolin su ma da irin saɓani wanda malamai suke da akan matsala shi ne nan ya kawo yake cewa wa aksaru 11 mafi tsawon mafi yawan wutiri da ake yi su ne raka'o'i guda kuma ba su kuma dalili akan haka mu koma cikin suratul muzammil abinda ubangiji yake bayyana faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sawwaka a cikin sallolinku na dare aka an baka dama ka sallaci abin da zaka iya daga sallah an samu haruna rashid yana raka'a 100 a kowane dare a kowane dare lokaci ne mai albarka a wani lokacin wancan lokacin kuma a yanzu ma haka idan mutum ya sanya su akan ibada ubangiji lokaci ne mai albarka wa kasatan irin wannan lokaci lokaci na sanyi inda dare ya tsawaita akan akan yini kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullah ibn Umar wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul layli salatul layli masna masna fa idha khashiya ahadukum as-subh salla salla salla wahidatan tutir lahu ma salla tutir lahu ma qad salla a wata riwaya tutir lahu ma salla yake cewa sallar dare raka'a guda biyu biyu ce idan ɗayan ku ya ji tsoron asuba ta riske shi ya ce sai ya sallaci raka a guda daya sai ta kasance mai wutiri ne akan da abin da ya sallata a can baya a gani wannan sheke baka lamanin sha ɗayan nan aisha ta ce bai ƙarawa bai ragewa wannan ba sheke nunawa ba wannan matsala ta wutiri kenan maza Allah yana iyawa can baya mun karanta yana sallatar biyu ko kuma ya sallaci tara dukkan su wutiri ne sannan ya ƙara guda biyu ta kasance mai sha ɗaya ko kuma ya sallaci biyu har sau hudu kenan raka'a takwas sannan ya yi raka'a guda biyar guda ɗaya lakkan ya sallame guda ɗaya zai ta kasance mai matsayin mutirki ya ce wa'adanar kamal salasun bitaslimatai ne ya ce mafi karancin cika na daga wutiri shine mutum ya yi sallama guda biyu amma dai raka'a guda uku sai idan ka samu ka yi raka'a guda biyu sai ta kasance maka matsayin shafa'i sai ka yi guda ɗaya sai ta kasance matsayin wutir kasancewar dalilin da ya sanya malam ya kawo hakan da kwai karhancin yin sallah raka'a guda ɗaya lakka a mazhabinsu na hanabila dajja da kwai hadisi wanda yake ingantacce wannan hadisin na abdullahi bin umar wanda imam da bukhari da muslim suka kawo shi nan yana ganin karhancin yin sallah guda ɗaya lakka ita kaɗai sai ya kawo ya ce a adinal kamali mafi karancin cika na daga wutiri shine mutum ya sallaci raka'o'i guda biyu sannan ya ƙara guda ɗaya a sama sai ta kasance mai ita ce wutiri kuma hakan an samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata haka ban manta ba hatta da mazhabin malikiya sun karhanta yin mutiri guda ɗaya laka kurin ka zo ka karhan ka kabbara ka yi mutiri guda ɗaya laka amma dai babu wani dalili mai ƙarfi akan haka inda mutum ya samu kamar hadisa abdullahi bin umar wanda wanzu Allah ya ce idan mutum ya ji tsoro ya yi ɗaya laka in shi ba kan shi lafiya wannan kuma mun ji hadisi ingantacce daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ayi babu hiran mazhaba shine duk abin da ya sabawa abinda manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi to ba mu kallon waye abu hanifa ba mu kallon waye imam malik ba mu kallon waye imam abu imam shafi ba mu kallon waye imam ahmad bin hanbal saboda dukkan su wayannan manya-manyan malaman wanda muke koyi da su dukkan su sun bayyana wa almajiransu duk abinda ya ci karo da abinda manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya wada da abinda muka wada to ku jeho maganganunmu imam malik kullum idan ya hawo kan mumbarin manza Allah zai karanta hadisi zai ce musu duk abinda muka yi fatawa a da shi ya sabawa mai wannan kabarin ya ce to ku jefa shi cikin bango don saboda ba shi bane ba abin aiki ba abin aiki shine abinda manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da daga wannan shi ya ci karo da abin da wa'ansu daga cikin shashashu daga cikin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suke aikatawa zai ringa fifita maganar malamin shi akan maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ringa fifita maganar waliyin shi ko shehin shi akan maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi kuma tsakankanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da waliyinka kai ba ma wai wali ba ma manzan Allah tsakankanin sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama karamin sahabin manzan Allah kai sahabin abin da kurum ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido ya yi ya ware bai sake ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daidai gwargwadon minti ɗaya ba ya yi waliyin ka fadala ya yi waliyin ka mutunci a gun ubangiji ya yi shehun ka mutunci a gun Allah ka gani ina aka kwamanta maka daga maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in imani ne in kusanci da ubangiji ne kai ka sani wannan malaman da ubangiji ya kare maganganunsu daga wancan lokacin karni daya da shekara du da shekara 200 har zawwa yanzu ake amfani da wannan ka sani abin da suka yi ai abin kirki inda abin banza ne da ubangiji ya riga ya wargaza shi ka sani wa'annan mutanen sun yi ka sun yi malamanka sun yi shehunanka sun yi su fadala a gun Allah sun yi su sun yi sun yi sun yi malaminka sun yi shehunka fadala a gun ubangiji haka baya yiwa su kansu sun yi sukan maganganunsu idan sun yi magana ta sabawa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba yirar a yi riko da maganar su a fifita maganar su akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda ya haka to tabbas yana cikin turba ta kafirci Allah ya kiyaye Simala ya ci gaba da cewa wa yaqnutu fi salisa ba'da ruku'i sai yayi alqunutu a raka'a shi ta uku bayan yayi ruku'i kaga wannan ga wanda ya sallaci raka'a guda biyu yayi wutarin shi kidan nan me yake so ya bayyana maka mustahabbi ne a raka'a ta karshe ta wutarinka kayi kayi alqunutu amma dai bayan ka taso daga ruku'i wannan mustahabbi ne kuma dalili hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alqunutu bayan rukui duk da akwai wani hadisi ko wani hadisi wanda yazo yake bayyana mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin alqunutu kamun sallar kamun yayi rukui a wutarin shi duka wannan ruwayoyi ne wanda suke ingantattu ruwayoyi ne wanda suke ingantattu akwai hadisin hasan yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi yin alqunutu yake cewa a cikin kowane witri wannan kenan sai kashi na uku mala yake cewa afon lokaci kasancewar lokaci ya yi zan matsaya a nan abinda makaranta daidai allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi allah ya gafarta mana allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi allah ya biya mana wanda suke bara addu'a muna fata allah ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuriyar mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka Allah ya datar da mu akan sunnar shi ya kashe mu akanta ya sanya muna daga cikin wanda za a sanya su gida aljanna wadda take alfirdaus اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك